إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله اعلموا أن العلم الشرعي واجب ديني وهو من أفضل القربات والعبادات التطوعية ففي تعلمه عبادة عظيمة وهو سبب للنجاة في الدنيا والآخرة عباد الله إن الأخطاء في الألفاظ الشرعية كثيرة وشائعة بين المسلمين وهي نقص كبير يتساهل به المسلمون لكنه يثقلهم أجورا كثيرة في موازين حسناتهم فيجب علينا أن نتعلم ما هو واجب علينا من دين الله سبحانه وتعالى حتى لا نفعل ما يسخط رب العالمين عباد الله فكثيرا ما نسمع بعض الأخطاء في الألفاظ الدينية التي يتداولها الناس على كافة مستوياتهم الأكاديمية والإعلامية والشعبية فأحببنا في هذه الخطبة من باب النصيحة أن نبين خطر هذه الأخطاء وما تحتويه من معان غير مقصودة حتى يهذرها المسلم ويتعلمها عند العالمين عباد الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين سنه رواه البخاري عباد الله ان تعلم الالفاظ الدينيه واجب شرعي حيث لا تصف العبادات الا ببعض الكلمات والمصطلحات وليس لتلك الأخطاء الفاحشة علاج سوى أن يتعلم المسلمون دينهم إنك ترى كثيرا من المسلمين يبذلون قصارى جهدهم وأوقاتهم في تتبع الأخطاء التحريرية والشفوية في اللغة الفرنسية ويستغلون بتحليل السياسات ومتابعة الأخبار فإذا جاءت أساسيات الدين رأيتهم من أجهل الناس بدين رب العالمين فهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن تصحيح الأخطاء في الألفاظ والمصطلحات الإسلامية واجب ديني وطلب العلم الشرعي واجب ديني وهو من أفضل العبادات كما أسلفنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك yawa musulmi a yau hudu mutana magana musa kan kurakuran da suke kasancewa a bakunan musulmi a cikin hurta wasu kalmomi wa'anda kalmomin musulunci ko kuma wasu maganganu wa'anda musulunci ya zo da su yawa musulmi mu sani kurakurai a cikin hurta kalmomi masu mahimmanci na addinin musulunci sun yada a cikin mutane ba don komi ba saboda ba mu son zuwa makaranta mun mai da whatsapp da tiktok shi ne makarantarmu shi yasa za ka samun musulmi har ya kai wani adadin shekaru amma wasu kalmomi na musulunci sai ka suna mashi wahala wajen hurtawa ya girma ya tsuha ya kasance bai iya hurta wasu kalmomi na musulunci ba alhali akwai kalmomi da jimroli na addinin musulunci wa'anda zikiri ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana kumshe da ladadaki wa'anda suke masu yawa amma sai ya kasance har mun kai wasu shekaru ba mu iya karanta irin wannan zikirin ba ‘yan uwa musulmi wa'annan kalmomin ba nesa suke ba kusa suke shi yasa a wannan hudu ba tamu za mu tattaro aƙalla kuskure guda goma da ya yaɗu a cikin mutane bisa kan abin da ya shahi kalmomin addinin musulunci wanda abin kunya ne a ce mutum musulmi bai iya hurta wa'annan kalmomin ba kuma abin bakin ciki za ka samu irin wannan kurakuran sun yaɗu har inda ba ka zato Allah ya kiyaye abin da ya kawo wannan kama abin da na ambata ne cewa so da yawa ba mu zuwa makaranta ba mu san yin karatu lokacin da muke yana ba mu samu damar zuwa makaranta ba ko kuma lokacin da muka taiba mu saurari malami da kyau ba ko kuma muna ɗaukar wa'annan kalmomin ba komi ba ne ba alhali kuma su ne addini to sai ya kasance wannan kurakuran sun biyo mutum daga yarinta har mu girma muna yin su alhali kuma wasu kalmomin su ne ma suna shiga ka cikin addinin musulunci amma baka iya hurta su ba har yanzu abu na biyu mun ɗauki cewa karatun ilimi na zamani shine karatu na ilimi wanda yake na wayewa karatun addini don kayan kuskure a cikin shi ba wani abu ne ba a yau in a samu wani mutum ya yi kuskure bisa kan faransanci a rubuce ko a magance za ka yin a ko'ina ana magana a ranar musamman ma babban mutum ne amma yau in babba zai yi magana ya ce bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba kuskure bane bai yake alhali kuma a matsayin shi na musulmi kamata ya ce ya san a'udhu billahi minash shaitanir rajim aka fara ake fara gai sannan a zo ga bismillahir rahmanir rahim zaka dauka cewa wannan abun ba wani abu ne ba abu ne wanda ke nuna cewa kana wasa da addinin ka na musulunci kan mu je nesa ‘yan uwa musulmi kalma ta harko wadda ita ce sila shigan mu cikin addinin musulunci duk mutumin da zai shiga cikin musulunci sai ya iyaye ta to za ka samun diyawa daga cikin musulmi ba su iya hurta ta kalmar la'ilaha illallah diyawa in ka tare bakin kasuwa ka ce sai mutumin da ya ce la'ilaha illallah da kyau zai shiga ta wallahi diyawa za su shiga za ka ji wani cewa ka la'ilaha illallah muhammadu rasulullahi la ilaha wa kana musulmi shekarar kana da zama musulmi amma ka rubuta la ilaha illallah muhammada rasulullahi da a ce da faransai ne kai wannan kuskure in aka kama rubutu daga nan sai wani sati za ka rasa inda za ka sa kanka saboda ka yi mahoran shi kuskure amma da yake nan allah kama kuskure kai baka damu ba masu saurare ba su damu ba kowa bai damu ba yana za mu tafiya kuma irin wannan mutum sai ka same shi ana magana addinin musulunci wasu ke sa baki ciki kuma aka kira sallah su ke gaba gaba to saboda haka ya ake hurta la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah kasancewa ta kalma kalmar cewar take sirrin shiga ka cikin addinin musulunci in baka yi imani da ita ba ba ma za ka zama musulman ba to banda haka nan zikiri ne wanda ke mai girma wanda babu zikiri kamar shi to sai kasance duka rayuwarka baka ga yanta da kyau hadisi ya so daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam bukhari da muslim suka rawaito shi cewa hadisin abu ayyub al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga haka da kyau ko to ka tare bakin kasuwa gobe ka gani ka ce wani ya karanta ta ya shiga duk wanda zai shiga sai ya karanta ta ya shiga wallahi sai ka samu diya ba su karanta ta ba dai suke karanta ta kuma ana ana rikicin addini da ku baka ila ilaha illallah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ta so goma a cikin wannan hadisin yace kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad isma'il ladashi kaman ladan wanda ya yanta bawa hudu da ciki daga cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam bawa guda in ka yanta shi ya girman ladan kai ke bale hudu kuma cikin ɗiyan annabawa aka ce to kana ganin wagga ladan mai girma kawai shi kenan kawai sai ka dora gayin la ilaha illallah da kake so kuma Allah ya baka duk makarantun da ke da cikin garin nan baka ta kai karatu a cikinsu ba kai ba kar malamin da zai daidaita maka bakinka kuma shi kenan Allah dan tsoron kai ke dauki wannan ladar jibye ya mika maka ba a samun lada sai da aiki ba a bauta ma Allah bisa kan gado ka ce wai ku kun gada addinin musulunci ko da aka yi ka musulmi ne kakan ka wannan bayar musulmi Allah ba ruwan shi da wannan wanda aka sabkar da alkurani a cikin gidansu wuta ya tafi Abu Lahab wuta ya tafi me yasa saboda aikin ka ne a cikin addinin musulunci shi ke sa ka zama abin da za ka zama a gaban Allah ko ka zama mutumin kirki ko ka zama wanda ba mutumin kirki ba babu gado a cikin addinin musulunci in ka iya hurta ta da kyau to ka ji irin ladar da ke gare ka wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir cikin yini so ɗari. manzo Allah ce to tsaka ta tara larar da ke gare shi kanat lahu adla ashra qabat ashri riqabin ta kasance mishi golgodan ya yanta wuyan bawa guda goma haka kawai in ka tashi sai ka ambace ta wa kutibat lahu mi'atu hasana sannan za a rubuta mishi kyaukyawan aiki guda 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayi'a za a goge mishi mummunan aikin da ya aikata guda 100 wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan za ta kasance mishi kariya daga shaytan duk wani wanda zai turo maka aljadi inda ka karanta wanda an ba zai hawanka ba nan ba wani shidan da zai iya hawanka akwai kisa tana nan cikin asarimul batta mai littafin ya kawo kisa wani mutum wanda ya kawo matar shi shi mai littafin ya mata ru'iya shi da kanshi yake ba da labari a cikin littafin cewa ya ce ma aljanin ya hita kasan sojiya muke zuwa mana ruƙiya ba ma san dokokinta ba da tsarinta ba shi ke sa zagan daga rukiya aljani ya kashe ka da mari kuma kai ne malama malami nawa aljani ya kashe da mari ba shirin komi haka kawai kake za ka yi kalalam ka yi ma aljani hawan kawar to shi wanga aljanin ya ce da ya tambaye shi sunan shi kin gani sunan shi ya ce musulmi ne shi kawai ya ce shi musulmi ne ƙarshe ana cikin magana sai ce kai malam ka yarda idan na hita daga cikinta in koma basa kanka ya ce na yarda kayan kai ne bari za ka yi ya ce na yarda ya ce an ɗauki ɗan lokaci kaɗan ya ce sai ya ji aljanar na kuka ya ce mashi mene ya sa ya ce wallah ba na yawa masa kanka saboda yau da ka tashi ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari ka karanta yau malam ya ce annabi ya yi gaskiya amma ba kai ba dama annabi ya riga ya gaya mu haka cewa a ran nan aljani bai iya hawan mutum maza Allah sallallahu alaihi cikin hadisin yace walam ya'ti bi ahadun bi afdala mimma jaa bihi babu wani mutumin da zai zawa da irin aikin da ka zo da shi in kai wannan la ilaha illallah so 100 illa ahadun amila akthar min zalika sai dai mutumin da yayi yayi da abin da kai to kaga la ilaha illallah irin falalata to sai kasance baka furta ta da kyau ya zaka ka samu irin wannan falalata duk mutumin da ke cikin birni wala Allah ya yanke mishi uzuri na koyon karatu duk inda ka juya malami wace hujja ke gare ka a wajen Allah idan ka tashi baka yi karanta wa'annan kalmomin ba kalma ta biyu wadda muke da matsala da ita ita ce subhanallah daga mutum na ce maka subhanallahi subhanallahi alhamdulillahi ake cewa amma shi subhanallahi ake cewa amma sai kaji mutum na ce ka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duka ba daidai ka gai ba za mu ganin sanan duka ba daidai ka gai duka ba to subhanallah ita take ita kuma duk mutumin da ya karanta subhanallah so 100 annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a goge mishi kurakuran shi kurakurai aka ce kake wata aika aika kace hada ita kurakurai ba mayyaba yanzu na baiba irin sata da zina da sauransu kurakurai aka ce za a goge maka su koda sun kai kunhon teku komin yawan suke to sai kasance baka iya gayanta da kyau kuma baka koye ta ba kuskure na uku ƴan uwa musulmi shine la haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim dan Allah kamar mutane da guda guda wanda suke cewa su musulmi kace a karanta maka ita da kyau la haula wala quwwata zaka jin wannan cewa inna billahi al-aliyyil azim kadiba irin wannan abu kun musulmi ne wannan la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ita wannan kalmar falala uku ke gare ta ita taska ce daga cikin taskokin aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka ya ga mu sahabin shi na biyu la haula wala quwwata kofa ce daga cikin kohoyin aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin tirmidhi ya rawaito shi wancan kuma imam bukhari da muslim suka rawaito shi la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kalma ce wadda dalilin ta Allah zai kare ka idan ka hita daga cikin gida ka hito daga cikin gidanka kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allah zai kare ka zuwan ka da dawanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda da yace haka nan za a ce mashi kufita an isan maka wa uqita kuma sannan an kare ka wa tanaha anhu shaytan in shaytan ma yana masa hanya kawai la kaucewa zai to ita ce baka iya gai ba da kyau kuskure na hudu yanwa musulmi shine kuskuren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ita dai kalma ce wadda kullum ana ga yantin aka yi mutuwa to zan aka mutane mutuwa ka dora riba ga wazaf kaga yadda mutum yake rubuta ta to haka yake ga yanta mutum nawa ya iya rubuta wannan kalma zaka ji mutum ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zikiri ne mai girma wanda in musiba ta fado ake gayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da musiba ta same shi wal bala'i wata jaraba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai haka ga haka nan da gaskiya kace allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya allah ka saka mana a cikin wannan musibar da ta same ki ka bani sakamako ya allah kuma ya Allah ka maye mana gurbi da abin da ya alheri daga abin da na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya maye maka gurbi shi yasa ummu salma radiyallahu anha lokacin da mijinta abu salma radiyallahu anhu ya rasu ya kasance mutum ne mai kyautata mata idan kana son ka ji labarin soyayya tsakanin mace da mijinta ta gaskiya to ka karanta tarihin ummu salma da abu salma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi waccan adda ta ce ina gayanta lokacin da na zo inda ake cewa wa khulufuli khairan minha ya Allah ka mai mana gurbi da abin da yake alheri da wannan musiba da ka jaramce ni da ita ta ce cikin raina sai da zuciya ta ce mana wa man khairu min abi salma duk duniyar nan wane ne himiji na abu salma zama alheri amma da yake da imani da gaskiya ta ambace ta lokacin da ta gama idda harkon wanda ya fara neman aurenta umar bin khattab ne ya umar bin khattab yake da shi da mijinta bata ba shi amsa ba na biyu sai ga abubakar siddiq ya zo neman aurenta ya yake da mijinta shi ma bata ba shi amsa kai karshe annabi sallallahu alaihi ya aure ta aiko ta ga wanda ya mijinta alheri to saboda haka irin wa'annan jimulolin irin wa'annan kalmomin su ne alaman musuluncinka alamomi ne na musulunci kai baka iya su da kyau ba to yanzu ya za a yi kasa wani mutum cikin musulunci ka ba shi kalmar shahada ka ba shi kalmar shahada la ilaha illallah ka aza shi masa daga zuwan shi cikin kuskure ya fada sai ya yi karatu ya gano kayan shekara 20 cikin musulunci amma baka yi komi ba haka wannan abin kunya ne ga musulmi yan uwa musulmi daga cikin kurakuranmu akwai cewa in sha ma'allah yanzu ya kama bakin mutane wani mutum bai ce maka in sha Allah in sha Allah ake cewa in sha Allah amma sai ka ji mutum ya ce maka Allah zan baka kudin nan in sha ma'allah gobe in sha ma'allah tan Allah ka diba wannan to wa sha ma kin wa ka sha ma in sha ma'allah bai da ma ma'ana kwata-kwata kalmar insha Allah kalma ce wadda take nuna tsantsa aqida da san Allah da imani da cewa Allah shike yin komi to sai baka gaita da kyau ko rantsuwa kai kace insha Allah ba za ne kaza ba to in kai rantsuwa kasa insha Allah cikin ta to wannan rantsuwar in ka aikata abin da ka aikata a ciki baka da kafara in ka ce wallahi ba zan ƙara zuwa cikin wannan masallacin ba insha Allah to in ka sake dawowa kasancewa ka ce insha Allah dalilin wannan baka kafara kama sai kan ce baka iya ganta yadda ya kamata ba yan uwa musulmi daga cikin kurakuran mu akwai rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da nan zaka yi mutum ya ce na rantsi da Allah da annabi alhali dukkan musulmi baki ɗaya kam sun yarda da cewa wanda ake yin rantsuwa da shi shine Allah subhanahu wataala sai ka ce ka rantsi da Allah da annabi in kana son ka gano kai kuskure tambayar da za ni maka ka yarda da cewa da Allah ka yake rantsuwa ko baka yarda ba ka yarda in ka yarda Allah ka da kiran tsuwa to in ka ce ka rantsi hidda da Allah din kidan ka rantsi da annabi kina to mi kai menene kenan addinin musulunci ya hana yin rantsuwa da duk wata halitta sai da mahalici Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tarda Umar bin Khattab yana rantsuwa a cikin wani kwari yana rantsuwa da baban shi ya rantsi da baban shi yake cewa harkar musulunci manzo Allah ya ce mishi man kana halifan duk wanda rantsuwa ta kama shi fari ya halifu billahi ya rantsuwa da Allah aure ya smut ko ya shu to rantsuwa muke da Allah da annabi ne ko mun jima cikin musulunci ɗan uwa musulmi wajen abin da ya shahi Allahu akbar masu kiran sallah da wanda ba masu kiran sallah ba da masu sallah duka zaka samu kowa irin yadda yake so yake ce Allahu akbar wani ya ce maka Allahu akbar ya bata wani ya ce maka Allahu akbar kana ji a cikin masallatai duka wannan su Allahu akbar nan da sauransu da sami Allahu liman hamida duka koyon su ake yi duka koyon su ake yi in ka ce akbar shi akbar jama'in kabar ne shi kabar ganga ce akbar ana nihin gangunma kaga fasar ba ma mai agenta yanzu nan saboda cin mutunci ne ga ubangijinmu in ka ce allahu akbar adin nan tambaya ce kama wai kai sallama da kake kai baka ma san allah shi ne ya girma ba ko kowane ne allahu shin allah shi ya girma wai haka ne kake ce maimakon ka ɗora cewa allahu akbar allah shi ne mai girma kana tabbata ko to da ka ce allahu ka sha kaɗan to ya koma tambaya kenan ga tsari na addinin musulunci kuma ga tsari na larabci to saboda ka imamun nawawi yake cewa abin da ke ingantacce wajen Allahu akbar shine ka gayyata da gaugawa kace Allahu akbar da ka ja wani abu daga cikin gabata da ka ja ba din shikenan da ka ja alif din na farko shikenan kabata akwai abubuwa da yawa ɗan uwa musulmi daga cikin su a takaice zaka samu musulmi bai iya cewa sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin musulmi za ka yi suna cewa annan muhammadu sai ce sallallahu alaihin wa sallama alaihin mai kahin rishin sani rishin karatu sallallahu alaihi wa sallama yake wani lokaci za ka gani wani haya kai matsayin ya ɗora yin magana yana wa'azi amma alaihin ba ta hita daga cikin bakin shi salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka iya yadda ya kamata na tara musulmi ne za ka zo ka mashi sallama ka ce mashi assalamu alaikum wai amsa sai ce maka amin shi ne shiga harkokin shi amin kawai ya annabi ya ce a dore in ka ce assalamu alaikum kana labara goma assalamu alaikum wa rahmatullah kana lada ƙarin goma kenan wa barakatuhu ƙarin lada goma kenan talatin kenan Allah kuma yake ce a cikin alƙur'ani mai girma idan aka gaida ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw duha in aka ce maka assalamu alaikum in ba kai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ita ce mahi kyawu ko to me da daidai yadda aka maka to kai sai ka ce amin ina ka taba ganin wani hadisi wanda annabi ce amin an ce mishi assalamu alaikum me sauki shine zai ce maka amin wa alaikum assalam to shi yana da sauki in muka koma wajen inna lillahi din can wa inna ilaihi raji'un zaka samu musulmin da wayan waye wai sai ce maka shi bai ce inna lillahi kamar da kowa ke gai wai sai ce maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shi ya san aya kenan har dan dungun na baya sai ya dauko ya aza ba ce maka ana dauko da qalu qalu ana ne duk sun ce shi zikirin shine daga inna lillahi din yake fara ba daga kalu ba na tara yan uwa musulmi ko kuma na goma kurakuran da muke wajen karanta ayatul kursi da amana da su in kuna da mutum cikin ango irin ustaz din nan ya sha muku kai to ku kira shi sallah magariba ku ce ya karanta muku ayatul kursi karatun harko in kun kama shi in ya karanta daidai to malami raka ta biyu ya karanta amana rasulu ku jiya wallahi in ya karanta da kyau duk wanda ya karanta maka ayatul kursiyu da kyau musulmi ya karanta maka da kyau to ya iya ya cika musulmin gaskiya kuma ya je makaranta in ya karanta maka amanar rasulu da kyau wa'anda zikirori ne wa'anda suke da falalarsu sosai babu lokacin da za na ambata falalolinsu suna da falala sosai amma ya kasance musulmi bai iya karanta su da kyau sannan ka zo wajen a'uzu billahi minash shaitanir razim zaka ji mutai yana cewa razim kadiba shekara nawa a ce wai baka iya cewa a'uzu billahi minash shaitanir rajim ba ko ka dauko a'uzu bismillahir rahmanir rahim a'uzu billahi minash shaitanir razim kuma kaka tabbata dai ba a shi makaranta ba kenan babu saiti ko kadan cikin abu daga karshe zaka samu akwai musulmin da sunan watan ramadan ba bai gan shi ba yanzu ka bari wata ramadana zai zawa ka ɗora diba barkar da mutane suke yi maka ta watan ramadan abin haushi za ga wani ya rubuta maka watan ramadan yan ce ƙarshe ki rubuta maka ramadan dam kama ya ce madam ramadan wai watan azumi wanda yake yin azumi cikin shekara nawa sunan shi ma bai rike shi ba yanzu to saboda ka yan uwa musulmi irin wannan kurakuran Allah ya mu uzuri bisa kansu me yasa saboda sakaci ne kuma da gangan ne ake yin irin wannan abubuwan kin zuwa ayi karatu wajen malamai akwai wani hadisi mai ban tsoro da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'adala Allahu ila ila imri'in Allah ya yanke ma mutum uzuri idan ya jinkirta ajalin shi har ya kai shekara 60 duniya Allah ya yanke mishi uzuri ba ka zawa ka ce ma Allah baka san kaza ko baka san kaza cikin addini bai bai kai ho mukallafi ne dole dukkan aikan da suka saka ya addinin musulunci a ce an sami ka ka'iya su saboda wa'annan abubuwan da muka ambata in ka hida su daga cikin zikirori na addinin musulunci mai karaga babu abin da ya saura Allah ya gyara mu kurakuran kuma Allah ya sa mu gyara Allah Hamza sanarwa wa'azi gobe ko akwai wa'azi na jiha gobe insha Allah ta sawa kuma ina ganin sauran karin bayanan Allah Hamza ba sai abu nan shi ba to shi ke wa'azi ne na neman taimako shi ne nake itinawa kuma mun yi bayanin shi wancan satin da ya wuce insha Allah sai mu tsira sallah